أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا الهمس شاهدوا قوة رمضان hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da wato bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 a jiya mun tsaya akan aya ta 36 zuwa aya ta 37 a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da hamsin da hudu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar a yanzu Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Mala Allah ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا wane ne an mafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, au kazzaba bi ayatihi ko ya ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. A nan muka ce malamai sun yi magana guda biyu, faman azlam waɗansu malamai suna ganin dukan mutanen da an ka kawo cewa man azlam dama tambaya ce wanda yake fihi ma'anar inka wane ne mafi zalunci ai la ahada azlam babu wanda an mafi zalunci sai waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi faman azlamu faman azlamu faman azlamu faman azlamu waɗanda suka zo cikin alkur'ani dukkan waɗannan mutane sun kai ƙololuwa su ne top top top top daga masu zalunci waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa a'a za a kalli sila abinda ya zo baya faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba dukkan mutum wato cikin masu kirkira ƙarya babu wanda an mafi zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya danganta ta zuwa ga Allah domin wanda ya yi ma bayin ƙarya da wanda ya yi ma Allah ƙarya ba ɗaya bane haka wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya ba ɗaya shike ba da wanda ya ma ɗaya daga cikin gama garin mutane ƙarya to sai suka ce to za a kalli iftira kenan in iftara ne cikin makareta wannan shine to to amma duk da haka idan muka duba sai mu iske shi kan shi azlamu din zaka iske akwai mutumin da ya hada biyu kuma za ka iske akwai mutumin da ya haɗa ɗaya yanzu na in muka duba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wane ne mafi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah au kazzaba bi ayatihi to anan au tana iya ɗaukan ma'ana guda biyu au nan tana iya ɗaukan bi ma'ana at-tanwiya au kazzaba bi ayatihi kenan ma'ana faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah wane ne an mafi zalunci fiye da wanda ya ƙaryatar da ayoyin Allah kenan kamar mutum biyu ne da wanda ya ma Allah ƙarya da wanda kuma ya kirkiri ƙarya danganta ta zuwa ga Allah matsayin mutum bi suke ko kuma au ta koma bi ma'anar wawu kenan fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa kazzaba bi ayatihi wane ne an mafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah kuma ya ƙaryatar da ayoyin Allah domin wala tu ta minhum atiman aw kafura aka ce ba adabi kada ka bi atiman mai zunubi aw kafuran da kafiri domin ba zabi ne aka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba duk da yake mun ce suna iya haduwa mutumin da ya kirkirkir yayi jingina ta zuwa ga Allah yace shi annabin Allah ne yayyo ayoyi na ƙarya ko hadisai na ƙarya kuma ya ƙaryatar da ayoyin Allah domin an ce babu annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yace shi annabi na kaga nan sun haɗi gaba daya to duk da haka dai duk inda ta kai ta kawo abinda za mu fahimta shi za a iya samun wanda faman azlamu din ya hada su ma ba ma ɗaya ba biyu uku hudu domin an ce wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa a'rada anha wane ne mafi zalunci daga cikin masu kau da kai in mun dauki wancan daga wanda an kai ma wa'azi ya kau da kai kaga shi wannan bayan ya kirkirkir ya ya danganta ma Allah bayan ya karyatar da ayoyin Allah kuma tana yiwa an yi masa wa'azi kuma mi kuma ya karyatar sai zamanto su kansu azlamun nan in mun hada su sai ya zamanto wanda an mafi hada azlamu azlamu azlamu azlamu shine mafi girma daga cikin su dan ko wuta ba mataki guda bane wuta kanta Allah subhanahu wataala ce thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman itiya thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliya wutan nan mun san wane ne fi cancanta ya konu da ita sannan wuta ba mataki mataki mataki ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira kaga su suna can kasan kasan kasan kasa su munafikai sannan Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab mafi tsananin azaba kenan sai zamanto ko cikin man azlamu man azlamu tana yiwa wanda ya hada biyu kaga ba iske da wanda yake da ɗaya ba wanda ya hada uku ba ɗaya da wanda yake da biyu ba kenan ana iya samun tafadul a tsakankanin su ina fatan an fahimce ni kenan sai mu ɗauki sila cikin masu ƙarya babu wanda an mafi girma daga cikin makaryata fiye da wanda ya ƙirya ƙirƙira ta zuwa idan ta zuwa ga Allah amma cikin masu zalunci to kuma wanda ya yi biyu shine an mafi zalunci da wanda ya ɗaya wanda ya uku shine mafi zalunci kaga ta nan ma'anar ayar za mu iya fahimtar ta sosai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan dai ma'anar ta dan fito ga fili a fili Allah ya ce to ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab waɗannan rabon su na littafi zai same su waɗansu sun fassara alkitab nan abinda ake nufi alqur'ani me yasa an ka ce rabon su na alqur'ani zai same su saboda alqur'ani ya nuna cewa wanda ya dage akan kafirci bai yi imani da Allah ba to ba za a rage mishi ba ba za a ƙara mishi ba bakin abin da ya samu na rayuwar duniya shi kaɗai ne shi yasa suka fassara shi da alqur'ani amma malamai suka ce a'a fassara shi nan da lauhil mahfuz in mun fassara shi da lauhil mahfuz babu matsala domin shi kanshi alqur'ani yana mi yana cikin lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz kenan abin da ke cikin qur'anin nan ba dan an ce shi na cikin lauhil mahfuz babu wata matsala amma waɗansu malamai suka ce nan ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab abinda ake nuhi ma kutiba lahum abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta musu can cikin lauhil mahfuz an rubuta musu ko kuma ma kutiba lahum abinda mala'iki ya rubuta musu lokacin da suke cikin cikakken mahaifansu wa yurba'u bi arba'i kalimatin za a umurci mala'iki wane ne ya umurci wannan mala'ikin shine Allah subhanahu wataala to kaga tunda ya ce za a umurce shi da arba'u kalimat kalimomi guda hudu Allah subhanahu wataala shi yayi umarni da wannan waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa a'a nan abinda ake nuhi min alkitabi ay ma aujaba lahum abinda Allah ya wajabta domin kalima ta kataba wani lokaci a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'ana ta mi ta alwujub ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayran alwasiyatu liwalidayni wal aqrabin abin nan dai da Allah ya wajabta musu waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi ma kutiba ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab alkitab nan abinda yake cikin ilimin Allah to dama ilimin Allah baya canzawa kuma abinda yake cikin ilimin Allah shine aka rubuta cikin mi cikin lauhil mahfuz da haka waɗannan tafasiri kin wani lokaci idan kana bincike kada ka sa tsammanin kamar maganganun sun ci karo da juna ne musamman waɗanda suke son su ƙaryata tafasir ko hadisai sai ka ji wai wani malami ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to wacce za mu aiki da ita babu wani cin karo da waɗannan jura waɗannan maganganu su karo da juna ba ma kutiba lahum abinda aka rubuta musu na alkhairi sai aka yi tambaya aka ce to nan hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum har sai lokacin da rusuluna manzanninmu suka zo yatawaffawnahum za su karɓar rayukansu shi yasa ibnu jarir at-tabari yace abinda ake nuhi ma kutiba lahum fid dunya abinda aka rubuta musu a duniya don mi don an ce hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum sai lokacin da manzanninmu suka zo masu karɓar rai ya taufano mu za su karɓi rayukansu kaga yace to kenan ko in zancen lahira na ai lahira babu zancen mutuwa kenan ma minal kitabi ma kutiba lahum abinda anka basu na arziki da da mata da gidaje da dai abinda duk aka rubuta musu duniya shine aka nufi domin na an ce har sai lokacin da manzannin mu suka zo musu da ko manzannin mu sun zo ai babu zancen kuma wani abu wanda za a basu lahira kenan nan zancen duniya ake yi waɗansu malamai suka ce a'a ita hatta tana iya zakkuwa bi ma'ana ta alghaya tana nufin abu ya kai ƙarshe har lokacin da ko ku a'a hatta tana iya zakkuwa bi ma'ana al-ibtida daga nan ne magana ta fara kenan ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab abinda Allah ya kaddara musu zai same su a duniya da lahira amma ga wata kissa daban hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffunahum lokacin da manzannin mu suka zo yatawaffunahum za su karɓi rayukan su kenan nan ana son a baka wata kissa ce ta daban والله تعالى أعلم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حتى لوكا تندا واتو رسلنا من ذنب مسوك ذو مسو أنت جاءت أنك وتاؤن الرسل جمع التكثير ني إن أنك داما أكاو تاؤن إن أنك داما مزا أكاو تبا qalat rusuluhum na an kalli jama'atul rusuli ake nufi kuma wani lokaci ana iya kawo shi a ce wato ba tare da ta'un ba yatawaffunahum dan ta'un din nan ba ta'ut ta'nifina ba Allah bai taba turuwa annabi mace ba ta'un din nan ta'u ce ta ta'nisul jam'i ba ta'nisin shi fa'ilin ba hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum har sai lokacin da manzannin mu suka zo musu yatawaffawnahum za su karbi rayukan su nan manzannin mala'iku ake nufi su ne masu karbar rayuka mala'iku ma manzanni ne alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يتوفونهم ذا سكر إرايوكنسو أنن wani wuri Allah ya ce shi ke karɓar rai, Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin suratu wato az-zumar wani wuri kuma Allah ya ce mala'ikin mutuwa shi yake karɓar rai cikin suratu sajada qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wani wuri kuma Allah ya ce mala'iku suke karɓar rayuka gashi nan ya ce hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum to ya zamu yi sai mu ce hakikatan Allah shi yake karɓar rai don babu wanda za a karɓi ran shi in ba da izinin Allah ba kuma sai da yarda Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala mala'ikin mutuwa tabbas yana karɓar rai shi ne shugaba sannan kuma yana da mataimaka waɗanda suke karɓa mishi shi kenan kenan in an ce manzannin sun zo su karɓa tare da mala'iki mala'ikin mutuwa babban da kuma duk da yake suna kiran shi Azra'il babu nafsi ingantacce wanda ya tabbata sunan shi Azra'il alqur'ani da ya ce malakul maut manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na musnad imamu ahmad ya ce mai malakul maut amma Azra'il malamai suka ce bai tabbata ba in kuma ya tabbata ka samu hadisi ingantacce kawo muna sai mu karba dan mu gaskiya duk inda muka gare ta za mu karbe ta ko ba haka ba mi mala'ikun za su ce da su qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah za su ce da su ina ababen da kuka kasance kuna bauta ma nan da'a muka ce kira ne amma nan tad'una ana nufin ababen da kuke bauta ma kira irin nami kira irin na bauta Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada masallatai na Allah ne kada ku kira kowa nan ba ana nufin kira ba a'a nan kada ku bauta ma kowa domin kana iya kira abokinka a cikin masallaci ka ce wani kai an ce ko fala tad'u ma Allah ahada ba rashi ai shiru kada a sake kiran kowa in ba Allah subhanahu wataala ba nan kira na ibada ake nufi shi ma aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuka kasance kuna bauta ma kuna kiran su irin kiran da aka yi ma Allah subhanahu wataala to kaga nan abinda mala'iku suka gaya musu kenan a wani wuri kuma Allah subhanahu wataala zai nuna ya nuna cewa mala'ikun za su ce da su akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku a cikin wato suratu wato al-an'am walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum kaji abin da su gaya musu al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun to hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffanahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna nan kawai sai aka je cewa mala'ikun za su ba mala'iku amsa su ce waɗannan ababen sun bace ba ma ganin su domin dalla daga cikin ma'anarsa shine yana zuwa da ma'ana ta abu ya bace ba a ganshi ba wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun to dan haka dai nan dallu anna amma a wani lokaci sai Allah ce a'a ana bugun su kafin wannan walau tara iz yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum sannan me ne dalili zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum abin da yasa dai duk mutumin da ya mutu akan kafirci mala'ikun bayan wannan magana ba wai kawai ba za su ɗauki rayukan su a'a za su rinka dukan su duka kuma duka ce ta gaibi kai ba za ka ga yadda ake yin bugun ba dan kaka zo da kyamara kaga wani mutum zai mutuwa kace to wani dai wani mu gani in mutumin kirki ne kuma mutumin kirki bane sai ka auna ka gani eh in ka ga ba abu gun fuskar sa sai ka sa tsammanin wannan mutumin mutumin kirki ne in ka ga ana bugu to za a yi kaga mala'iki gaibi ne gaibi ne Allah ce kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ba a gani shi yasa wannan ba abu ne wanda ya shafi gaibi almuhimmu dai Allah ya kawo ayoyi waɗanda suke nuna cewa yadda za a karɓar rayukan kafirai qalu dallu anna za su ce waɗannan sun bace daga gare mu sannan a cikin suratul nahl Allah ya nuna cewa alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su za su ce ba mu aikata komai to nan kuma su ce dallu anna saboda firgita tana yiwa za su faɗi waɗannan maganganun guda biyu ko kuma wani nau'i na kafin rai halin shi zai ce qalu dallu anna wani kuma zai ce ma kunna na'malu min su ina fata an fahimce ni wato yana yiwa duka waɗannan abubuwan da an ka faɗa a cikin suratul nahl da suratul a'raf da sauran surori za a hada makafiri guda su tana yiwa kuma waɗansu nau'in kafirai su ne wancan zai shafe su wani kuma nau'in zai shafe su a wuri kaza dan haka ba ayoyin musu ci karo da juna ba Allah subhanahu wataala ya gane da mu za su ce dallu anna sun bata daga gare mu lokacin da ake bukata su su kuma babu su wa shahidu ala anfusihim za su yi shaida akan kawunan su annahum kanu kafirin cewa su sun kasance kafirai za su yi shaida akan su a ƙarshe da sun san bala'i ya zo tunda sun ce ma kunna na ma'almin su an ka ce a'a bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah ya sani to daga nan matsala ta samu shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin za su shaida cewa su kafirai ne wannan kuma shi yasa wani malami ya rubuta wani littafi wato wani bahasi a cikin majallar kuwaitiyar shari'ar islamiyya ta kuwait ash-shuhada'u yawmal qiyamah ko al-ashhadu yawmal qiyamah kaga nan sun yi shaida akan su sannan kuma za a zo da manzanni za su yi shaida wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim mu kuma za mu yi shaida a kansu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida bayan wannan kuma kasa za ta yi shaida idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bayan wannan gabobin jiki za su yi shaida yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna Allah kai mu tsari wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka yi shaida cewa su sun kasance kafirai sun fita daga cikin addinin musulunci kuma sun butulce ma ni'imomin Allah sun mayar da wannan ni'ima a wajen sabon Allah subhanahu wataala Allah ya muna tsari sai Allah ce qalat khulu fi umamin قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فعاتهم عذابا ضعفا من النار قال ما جلالين يتي قال تعالى لهم يوم القيامة ألا ذي تيد سورة نتاشا القيامة أما دا أنك تي قال نمبأ أكاون دي مغانا با نن قال ينا إيه نوكر مغانا تيتا الله سبحانه وتعالى qala yana iya ɗaukan magana ce ta mala'iku idan an ka umurce su su sanya su a cikin wutar jahannama to nan yaya za a yi shi an ce Allah ya ce ranar tashin alkiyama ba zai makafin rai magana ba domin an ce wala yukallimuhumullah wala yuzakkihim wa lahum azabun alim a cikin bakara ko wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama wala yuzakkihim wa lahum azabun alim a cikin suratu ali imran to an ce Allah ba zai musu magana ba nan ko an ce qala dukhulu in mun ce Allah kaga in mun ce mala'iki ne to ai mala'ikin da izinin Allah ya musu magana to nan sai ya zamanto kenan ana nufin Allah ba zai musu magana ba kai tsaye ko ko to in Allah ne musu magana kai tsaye shi mala'iki da izinin Allah ne in an ce Allah ba zai musu magana ba dama dama in an ce mala'iki ne kace to ba kai tsaye bane to amma ne an ce Allah ne magana da su to ya za a yi kaga ko an ce wala yukallimuhum Allah sai a ce a'a akwai al-kalamul mutlaq akwai mutlaqul kalam akwai magana ana ba ana nufin Allah ba zai musu magana kwata kwata ba magana wadda an dauke da rahama ita ce Allah ba zai yi musu ba kuma ba zai ba da umarni a yi musu ba ranar tashin alkiyama kenan in mala'iku za su yi musu magana magana ce ta taqriya za a buga zukatansu an gane ko shi yasa ko da Allah zai magana da su ko mala'iku za su yi magana da su ba za su ji magana mai daɗi ba wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-adhab mi za su ba su amsa qalu aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat a gani magana ce shin manzannin ku su kasance suna zo muku da hujjoji ba kaga mala'ikun su yi musu magana da izinin Allah amma kuma ba magana ce da za su ji daɗin ta ba ko kuma in Allah ne zai musu magana qalu rabbana غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إن ملائكي ne musu wannan umarni da izinin Allah ne in kuma Allah ne zai musu magana kuma ba magana ce wadda za su jin dadin za su ji dadin ta ba alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibun kaga ni ayoyi na bus kasance ana karanta muku ba kaga Allah ne yake magana kenan to nan haka kenan magana wadda Allah zai yi musu ba magana ce ta rahama ba ba wai annahum la yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana kwata kwata ba domin ya ce ya ma'asharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu kaga magana ce ta Allah ranar tashin alkiyama kuma zai ce limanil mulku al yawm lillahi al wahid al qahhar udkhulu fi umamin ku shiga a cikin al'ummomi umamin jam'i ne na umma qad khalat min qablikum min al jinni wal ins waɗanda suka gabata wato gabaninku minal jinni na aljannu wal insi da mutane finnari a cikin wuta malaman nahau anan sai suka ce abinda ake nuhi finnari badali na fi umamin wato fi umamin ku shiga cikin al'ummomi finnari a cikin wuta kenan sai zamanto kaman ba sun haɗi da su da wutar sun zama ɗai kenan sai zamanto badalin fi da fi amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a abin da ya kamata shi finnari matsayin shi daban fi umamin daban domin mutane daban wuta daban abin da ake nufi da shi udkhulu fi jumlati ajnasikum min al-kafara ku shiga cikin nau'i irin ku nau'ukan ku na kafirai udkhulu antum wa hum finnar ku shiga da su da ku da su a cikin wuta Allah shi muna tsari sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wato kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga la'anat ukhtaha za ta la'anci ya uwarta nan umma ana nufin al'umma ta kafirci domin akwai al'umma ta musulmai akwai al'umma ta aljannu akwai al'umma ta dabbobi illa umamun amsalukum ko wani jinsi al'umma al'umma ne to nan al'umma ta kafirrai ake nufi domin kafirran aljannu da kafirran mutane kullama dakhalat ummatun duk lokacin da wata al'umma ta shiga la'anat ukhtaha za ta la'anci yar uwarta to nan al'ukhtu kalima ta al'ukhtu sai mu ce al'akhu dan uwa al'ukhtu yar uwa to wannan ba shi ke nuna kullum in ta zo a cikin tana nufin yan uwa a cikin larabci an ka ce al'ukhtu ko al'akhu ko al'ikhwa wani lokaci ana nufin almushabaha dukkan abubuwan da sun kai kamanceceniya da juna ko da ba aboki da aboki ba ko da ba dan uwa da dan uwa ba ana kiran su akh Allah ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha ba mu taba nuna musu wata aya ba sai mun nuna musu wadda ta fita ta zo bayan ta ta fita kaga aya da aya ba su da wata uwa wadda ta haife su ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah subhanahu wataala ce innamal mu'minuna ikhwa su muminai ƴan uwan juna ne ba ana nufin duk muminan duniya ba wato abin nan ƴan uwa nan ƴan uwantaka ta haihuwa uwa guda uba guda ta haife su ba haka ake nufi ba sai dai in mun koma can annabi adamu wanda kuma ba shine ake zance ba innamal mu'minuna ikhwa in kace annabi adamu da hawwa sai mu ce ma har kafirai gaba ɗaya can duk ƴan uwa ne nan al ukhuwa al imaniya ake nufi sannan kuma Allah subhanahu wataala ce innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura kaga masu almuzzaranci daga cikin mutane sun zan ƴan uwan shedannu nan ba ana nufin ba wato iyayen su ɗai mahaifansu ɗaya ba ba haka ake nufi ba dan auren aljani da ɗan adam ba a taɓa jin shi ba ni dai ban taɓa halarta ba ban sani ba kai alaran ma ko ka taɓa jin dan ka ɗaura wannan aure duk da yake in Allah ya kai mu cikin suratul an'am akwai bayani insha Allah ta'ala wajen wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada almuhimmu dai kullama dakhalat ummatun duk lokacin da wata al'umma ta shigo la'anat ukhtaha za ta tsinewa yar uwarta anan asalin kullama inji malaman asalin larabci suka ce da kullu ne kullu gaba ɗaya da ma aka hada sai suka koma kullama ko yaushe ko wani lokaci ko wani latto in ji malaman zauri dakhalat ummatun wata al'umma ta shigo la'anat ukhtaha za ta la'anci yan uwarta malaman luga suka ce a cikin yaren larabci na zamani akwai wata banna da ake yi sai a ce kullama ji'ta kullama ra'aituka kullama ra'aituka kullama anfaqtu alayka suka ce wannan kuskure ne a cikin yaren larabci ita kullama in ta zo to fi'ilin da zai zo bayansa zai zama to fi'ili ne mujarrad ba a sake kawo kullama gashi nan alqur'ani yace kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha bai ce kullama dakhalat ummatun ba kullama la'anat ukhtaha wannan shine larabci na alqur'ani duk lokacin da wata al'umma ta shigo za ta tsine wa yar uwarta an gane ko fi'ili na la'ana yal'anu an gane ko la'ana yal'anu mislu fataha yaftahu ya la'anci ta la'anci yar uwarta sai Allah subhanahu wata'ala ce hatta idza daraku fiha jami'a har sai lokacin da suka haɗe gaba ɗaya ya an ka sun ka la'anci juna shi yasa malaman tafsiri suka ce wannan yana nuna cewa ashe Allah subhanahu wata'ala ya ce kafirai ula'ika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in waɗannan mutanen kafirai innal ladina kafaru wa matuhum kuffaru ula'ika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in don ya ce wa yal'anuhumul la'inun masu tsinewa za su tsine musu to sai an ka kawo al mala'ikatu an ka kawo mala'iku la'ana ta Allah da la'ana ta mala'iku da ma'ana ta mutane wannan shi ajma'i to yanzu kuma sai an kaga ai kafiri bai tsini makansa a duniya duk da yake wadansu mutane suna tsini makansu to sai aka ce to ya za a yi a ce wannan shi ajma'in sai sun ka ce a'a ba dukkan mutane ba don su kafiran ba su tsini makawunan su sai malamai suka ce a'a wannan shi ajma'in din nan tabbas ne dan gashi nan ranar tashin alkiyama kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kai ba wannan ba hatta wal jinnu ajma'in tun da ma kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idan daraku fiha jami'an Allah ce har sai lokacin da suka haɗe gaba ɗaya iddaraku fi'ili ne na tadaraka shine rishika wato ina fatan rishika sai malaman luga suka ce malaman sarf tafa'ala da tafa'ala wato in idan fi'ili ya zo akan wazini na tafa'ala da tafa'ala ana ƙara mishi alhamza sai ai idghamin harafin a cikin wancan dan uwarsa kaga misali ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum is saqaltum asluhu tasaqaltum sai aka dauko alhamza sai aka maida waccan ta'un sa'un sai anka ce is saqaltum ila al-ard wa id qataltum nafsan fadara'atum fiha aslin shi tadara dara'tum sai anka jawo alhamza sai aka mai da ta'un ta koma dalo anka ce faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sannan kuma tafa'ala Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Yunus yake cewa hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat asluhu tazayyanat tafa'alat sai aka jawo alhamza da aka jawo alhamza tazayyanat sai aka maida ta'un din ta koma zalim sai anka ce wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha qalu tayyarna bika wa biman ma'aka asluhu tatayyara ko ba haka ba qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim a cikin suratu yasin sai an ka ce nan kuma a cikin suratul namli qalu tayyarna ta tayyara sai aka dauko alhamza aka karo sai aka dauki ta'un aka mayar da ita ta'un sai an ka ce qalu tayyarna bika wa bimman ma'aka hatta idza daraku fiha jami'a har sai lokacin da suka hadu gaba daya nan tadaraka sashen su ya hade da sashi na gaba ya hadu da na farko ya hadu da na karshe Allah subhanahu wa ta'ala ce, qalat ulahum li ukhrahum hatta idza daraku fiha jami'a har sai lokacin da suka haɗe gaba ɗaya qalat ukhrahum li ulahum sai ɗaya daga cikin al'ummomin za ta ce ma ɗayan rabbana ya ubangijinmu haula'i adalluna waɗannan su ne suka batar da mu to ukhrahum kinan da aka faɗa aka ce ɗaya za ta ce ma ɗaya wacce ce ɗaya din tunda ai muna buƙatar mu fahimci yadda karatun shi ukhrahum ɗaya daga cikin su za ta ce li ulahum ga ɗaya daga ciki to cikin su wacce ce to ita ula ukhrahum din sai ta ce rabbana haula'i adalluna waɗannan su ne suka batar da mu to kaga tunda sun ce su waɗannan su ne suka batar da mu sai mu gane cewa al'u al-ukhra din nan ita ce al-mustad'afa waɗanda suke masu rauni waɗanda suke masu rauni su ne aka batas domin wannan ma alqur'ani ya fitar da shi karara a cikin suratul ahzab wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ko ba haka ba imamu ibnu amir da imamu yaqub sun ba karanta wa qalu rabbana inna ata'na sadatina to sada jam'i ne na sayyid sai zaman to sada jam'i ne sadatana amma qira'ata imamu ibnu amir da qira'ata imamu yaqub sadatina sai zaman to jam'ul jam'i kenan an yi jam'in jam'i an gane ko kamar bait gida guda buyut gidaje buyutat jam'in jam'i kenan gidajen gidajen gidaje in ma ana faɗa da Hausa wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أنقاني كو إمام عاصم يا كرنتا والعنهم لعنا كبيرا سورنكم قراء قداتر كرنتا والعنهم لعنا كثيرا دنك يهترى إن كجوني يا كرنتا كثيرا ككتي والله يا كسكري كجيك دوم كان كمسألة قالوا ربنا هؤلاء أضلونا زاسوتي يا الله وأن نسوني سكا بتدمو تو الهالي كما متانيني سكا فتاتي وسن بتدسو الهالي كما شيطان شيني يبتدسو to shi ko shaidan da ya batar da su ta hanyar mi ta hanyar manya kenan matsayi a duniya da wato sadatina wa kubara'ana sadatana wa kubara'ana shugabannin su kenan sun kalli matsayin su sai suka manta da matsayin Allah sun kalli suna da entere da harkoki da za su ba su an gane ko sai suka manta da Allah subhanahu wataala fa adalluna sabila sai suka batar da su to kaga ana iya cewa shugabannin su suka batar da su ana iya cewa gumakan su suka batar da su ana iya cewa shaytani ya batar da su ana iya cewa Allah subhanahu wataala ya batar da su saboda mi saboda sun zabi bata akan shari'a kenan dukkan sunan babu wata wani karo babu wata ayo da ta ci karo da juna qalu rabbana haula'i adalluna za su ce ya Allah waɗannan su ne suka batar da mu an gane ko fa'atihim azaban daifan minan nar Allah ka ba su lumci lumci na azaba an gane ko to lalle tabbas cewa su ne suka batar da su su ne suka batar da su ta hanyar sun yi musu biyayya saboda matsayin su dan haka dole sai kai hattara a duniya kada ka kalli matsayin wani mutum komi matsayinsa a duniya kada ka kalli dukiyar mutum komi dukiyarsa a duniya kada ka kalli karfin mutum komi karfinsa a duniya ka yarda ka bi shi in ya saba ma Allah saboda kiyama in an ka tashi nafsi nafsi za a yi duk matsayinka da mutum ka bi shi ka bashi matsayinsa ka mutunta shi ko da ma bai bi gaskiya ba ba wai zagin shi za ka yi baka ci mutuncinsa amma dai kai kakka saba ma Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq qalu rabbana haula'i adalluna za su ce ya Allah waɗannan su ne suka batar da mu to waɗannan kuma sai su bijire musu shi yasa ranar tashi alkiyama za su rabu da juna dama annabi ibrahim ya faɗa tun yawmul qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakum an-nar wa malakum min nasirin to amma su kafirran za su yi itirafi cewa mun batar da ku amma ku kanku kuna son bata ne amma akwai salihan bayi na Allah da kuma gumaka da aka bauta ma waɗanda su busan da an bauta musu ba kuma bu da wannan bauta ba to su ba su shiga cikin wannan domin in an ka zo shi annabi Isa za a tambaye shi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub zai ce ma Allah subhanak Allah tsarki ya tabbatar maka ni ban faɗi wannan magana ba mala'iku za a tambaye su wa yauma yahshuruhum jami'an a wata qira'a nahshuruhum jami'a thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al ba mu suke bauta ba aljannu suke bauta ba su ko aljannu in an hadu shikenan waɗanda ba an ka bauta ma akan ƙarya su ce a'a mu mun barra da gare ku waɗanda aka bauta ma akan gaskiya wato ya ma'ashar aljinn wal insi qad ya ma'ashar aljinn qad istakthartum min al ins wa qala awliya'uhum min al insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din su ce a Allah mu mun yi musu su sun yi muna sun yanka muna sun yi muna yanka sun yi muna shirka sun bi son mu sun taka alqur'ani sun rubuta alqur'ani da jinin haila sun saba baka mu ko mun biya musu bukatar su kenan dan haka wannan ba batar da su mun kai ba su ma akwai abin da suka nema a wajen mu in kuma mutane na sai kowa a koma wanga su ce waɗanga a fa aghwaynakum inna kunna ghawin mun halakar da ku saboda mi saboda ku kasance halakakku ne kuma kuna su a cikin suratu saba Allah ya bayani anahnu sadadnakum anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimina za su ce musu a ba mu ne muka hana ku ba kuma dai yan iskan kanku ne ba to kuna son a saba ne fa atihim azaban dhifan minan nar Allah ka ba su riɗi linkin balinkin minan nari na wuta a cikin suratu sad da'ifan finnari finnari ne wato can da fa'un ne nan kuma da minne ya kai alaramma to ya an kai da aka ce musu za a ba su da'if Allah subhanahu wataala ce qala Allah ce li kullin da'fun wannan kowanne daga cikin ku yana da riɗi riɗi na azaba walakin la ta'lamun sai dai bu kusan da haka ba domin yadda wancan yake jin azaba ko ba haka ba ba haka wancan yake jin azaba ba kenan kai ko an ribanya mishi ba za ka ji ba ina fata an fahimce ni kai ko an ribanya shi laraba suka ce ma hakka jilduka ma hakka jildaka mithlu dhufrika fatawalla anta zimama amrika babu abin da ya sosa maka ma hakka jildaka ba abin da zai sosa ma wato abin nan jild fatarka mithlu dhufrika irin wato akai farka fatawalla anta zimama amrika to ka kama al'amarinka domin inda kake jin kaikayin nan ba kowa yake iya kai gare shi ba to dan haka ko da an ribanya musu azaba su abin da suke ji din ku ba za ku ji shi ba shi yasa Allah ce walakin la ta'lamun ku sai dai ba za ku san da haka ba waɗansu malamai suka ce wato abin nan a wata riwaya ta qira'at ta imamu shu'ba ya karanta walakin la ya'lamun sai dai ba su da labari domin nan kinan sai zamanto walakin la ya'lamun kamar an yi iltifati ne na an ce wato li kullin dhifun ana magana da su sai an ka ce walakin la ya'lamun ya kun minne ku kalla ko a nan duniya ko kuma a can lahira ko kuma ku mala'iku walakin la ya'lamu sai dai su ba su da sani akan hakan ga ko kuma walakin la ta'lamun sai dai ku ne ba ku da sani akan wannan an gane ko to sai malamai suka kawo mas'ala guda ta karshe a cikin wannan aya suke cewa nan su kafirai manya in an ribanya musu azaba babu matsala na soshi na alqur'ani sun tabbatar da wannan alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna waɗanda suka yi banna kafirai suka yi kuma suka kange mutane to za a kara musu azaba sama azaba saboda bannar da suka yi liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm to amma da an ka ce li kullin dhifun ay li kulli sinfin minkum ko li kulli jama'atin minkum dhifun to su waɗancan magoya baya mi yasa za a ribanya musu azaba tunda ya kamata su manyan mun san dalili to su waɗannan fa to shine malamai suka yi maganganu a wannan wuri waɗan suka ce abinda ake nufi kowanne daga cikin su manyan masu rauni yana da iyali yana da ƴaƴa wani ma yana da jikoki kuma duk ya sa su cikin wannan halaka ko ba haka ba to daifikin da za a bashi saboda matarsa ta bi shi ƴaƴansa sun bi shi da abin da ya kama da haka ko ko shi kan shi bayan ya bata ya zan dan kore ya koma yana jawo wasu a cikin banna shi ma nan Allah subhanahu wataala zai sa ai masa azaba ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya kiya to wannan dagewa da yayi akan sai ya kiyaki gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala ce a ribanya musu azaba sai Allah ce wa qalat
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون malamai suke cewa asalin wato farin ciki a duniya idan yayi yawa yayi yawa ya game kowa da kowa to sai ya zama to ƙarin farin ciki ne ko ba haka ba musiba idan ta zamanto ta haɗe kowa da kowa to tana sauki ga jama'a amma idan kai kaɗai ne musiba ta shafa a duniya zaka iske abin ya fi ciwo da gare ka yanzu an ce mutum yana cikin mota mutane goma sai yan fashi suka tare mutane to an karɓe dukiyar kowa abin zai zo da sauki amma idan aka ce mutum guda kawai suka kwace kuɗin sa abin zai masa nauyi ko ba haka ba to amma a lahira a'a idan kuna cikin farin ciki wa junan ku to abin zai ƙara muku daɗi amma a lahira dan kana da wani mutum a cikin wutar jahannama kai ba za ka ji ciwo ba don baka jin ciwon shi tunda yana matsayin kafiri sannan idan dan wuta yana wuta to kasancewa ana tare cikin bala'i bai sa ya amfane ka da wani farin ciki don babu farin ciki cikin wuta shi yasa Allah ya ce walan yanfa'akumul yawma in zalamtum annakum fil azabi mushtarikun ba zai amfane ku ba yau an gane ko saboda kun kasance azzalumai don kun yi tarayya a cikin azaba bala'in wutar kai naka ya ishe ka kuma ba za ka ji daɗin komai ba don saboda kun yi tarayya da kai da wani Allah shi mu tsari Allah ya ce to wa qalat ulahum li ukhrahum ɗaya din ko sai ta ce ma ɗaya an gane ko to kanan ɗaya ɗin ita ce yanzu wadda za a magana kanta kenan qalat wato al-kubara waɗanda suke manya su ne yanzu za su magana asada an gane ko ko asadat manyan za su ce li ukhrahum ga ɗayan su ne ad-du'afa'u masu rauni fama kana lakum alaina min fadl babu wani fifiko a gare ku akan mu fama kana lakum alaina min fadl malaman tafsiri suka ce wannan fa'un ana iya kiranta alfa'ul fasiha an gane ko falamma wato fama shakwakum wato shakawar da kuka yi kuka kai karar mu wajen Allah subhanahu wataala fama kana lakum alaina min fadlin ba za ta sa ku samu wani daukaka ba da ba kamar mutum ya je munafinci a duniya mutane suna munafinci don su samu mi don su samu abin duniya su kai karar wani su ce wani yayi kaza su kai karar kaza ko su yi kokarin su kai don cin wani burin su na duniya to fama kana lakum alaina min fadl ba za ku samu wata falala ba a wajen Allah dan kun kai karar mu an gane ko wannan shakawa din karar da kuka kai ba za ta amfane ku da komai ba sai an ka ce fazuqul azaba bima kuntum takfurun an gane ko fazuqul azaba ku dandane azaba bima kuntum taksibun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa malaman tafsiri anan sun yi magana guda biyu waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce fazuqul azaba bima kuntum takfurun yana daga cikin wato magana ta Allah subhanahu wataala don ya ce qala li kullin dhifun walakin la ta'lamun to bayan an yi itirabi kenan magana ta kafirai ta zo wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl to sai Allah ya sake magana ce fadhuqul azaba bima kuntum taksibun ku dandana azaba saboda abinda kuka kasance kuna yi kuna aikatawa wadansu kuma malaman tafsiri suka ce a'a wannan tana daga cikin magana ta su kafirran wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin ba ku da wani fifiko akan mutu kuma fadhuqul azaba bima kuntum taksibuna kuma ku dandane azaba irin yadda muke dandanar azaba saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa kinan sai zaman tufa'un din nan tana iya ɗaukar fuska guda biyu aikin yana da yawa malaman luga suke cewa nan ukhra mu'annas ne na al-akharu kenan akwai bambanci tsakanin al-akharu da al-akhiru da al-akharu da al-akhiru in an ka ce al'akhiru an gane ko ana nufin na ƙarshe mu'annaskin shi al'akhiratu wato ita ce mace al'akhiratu kenan an yi masa kasra jam'in shi al'akhirina ko al'akhiruna an gane ko na ƙarshe kenan jam'in sa kenan sannan kuma in an kawo al'akhiru sun ka ce ta dullu alal intiha yana nuna abu ya ƙare shi yasa ba a kawo atafi a ce al'akhiru thumma kaza da an ce al'akhiru to babu wani abu wanda za a kawo in an ce al'akhiratu babu wani abu wanda za a kawo shi kenan magana ta riga ta ƙare sannan kuma shi al'akhiru da wato al'akhiratu wato masruf ne ana iya masa kasra kasra tana iya shigarsa amma sai suka ce an ka ce al'akharu ka yi hattara domin tun daga nan fassara za ta fara al'akharu an yi fatha ana nuhin al-mughayir ɗaya ɗin in za mu ce ɗaya ɗin wa qala al-akharu kaji Allah ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu sannan shi mu'annas kin shi mace sai a ce ukhra التي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين تيتين إتمتشن أنغاريكو جمع إنسا كما سيأتي آخرون جمع إنسا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إن الله غفور رحيم sannan jam'in sa in in yazo a cikin nasba da jarra sai a ce wa akharina wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim mace ukhra jam'in ta a larabce ukhrayatun ko ukhar ana cewa ukhrayat matan sauran da suka zo ragowar ko ba haka ba Allah ya ce huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat kaga ukharu jam'i ne na wadancan wadanda ba a kawo din ba wato al ukhra sannan kuma malaman tafsir malaman lugha suka ce shi akharu din nan mamnu'un min as-sarf baya dauka kasra in dai ba an samu alif wallam ba ko an yi masa idafa kamar yadda ibnu malik ya faɗa me yasa ya zama to mamnu'un min as-sarf ba a yi masa kasra wato sun kace lil wasfiyati lil wasfiyati saboda wasfu wato akwai sifa ce domin ana cewa rajulun akhar ya zama matsayin sifa wa waznul fi'li kuma saboda ya zo akan waznin fi'li domin akharu an gane ko kama af'alu ne kenan wazn fi'lin ya hana shi ya kasance a yi masa kasra shi yasa an kace ilahan akhar wala tad'u ma allahi ilahan akhar kaga da ba mamnu'un safir sai a ce ilahan akharan amma can kace ilahan akhara dan a nuna ma mamnu'un min as-sarf ne sannan kuma shi ko mace idan aka zo jam'in sa sai a ce ukhar to shi me yasa zamanto mamnu'un min sarfi suka ce abin da yasa ya zamanto mamnu'un min sarf saboda alwasfiya ya zo a matsayin wasfu an gane ko wal adlu to na al adlu ba adalci ake nufi ba ana nufin kalima tana da kalimomi ana nufin kalima tana da haruffa sai a jaye wasu kamar umar mamnu'un min sarfi lil wasafiyati wal adl na al adlu abinda ake nufi an cire harafi asalin shi daga amir ne sai an ka cire alif sai aka maida shi umar sai suka ce to shine ake kira adl to nan da an ka ce ukhar saboda ukhra ne ko ukhrayatun sai aka shafe waɗansu daga cikin kalmomin aka ce ukhar kenan an yi adl an shafe ya'un an shafe ta'un shi yasa ya zamanto mamnu'un min sarfi wannan bayani ne wanda ya shafi ɗaliban ilimi na lugha sannan malamai suka cewa abinda ake son a gane shi in an ka kawo akharu da ukharu ba a shi ana iya asfu da ta'un yanzu misali in nace ja'a zaidun wa ja'a rajulun akhar kuma sumbara ja'a rajulun akhar amma inda akhiru ne bai yiwa a kawo summa ko fa'un kenan shi ba ana iya asfi akan akhar da ukhra amma baya asfu akan akhir da akhira sannan malamai suka ce shi akharu din nan a sani cewa bai yiwa a kawo akharu in ba jinsi guda bane in nace ja'a rajulun thumma akhar to wannan shine ake cewa domin da namiji da namiji jinsin dan adam ne amma an ka ce ja'a rajulun thumma himarun akhar bayyiwa domin himar ba jinsin sa bane kenan sai ya zama to jinsin sa ne sannan ake kawo akhar da kuma ukhra wa dakhala ma'ahu sijna fatayan kaga fatayan kinan da suka shiga mutane ne biyu qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min dukkan su mutane ne wannan bayani ne wanda malamai suka yi akan kalimata wato al-ukhra mudhakkarkinta wato al-akhar bambancin shi tsakanin al'akhiru da al'akhiratu fama kana lakum alaina min fadlin babu wani fifiko da kuke da shi akan mu fazuqul azaba bima kuntum taksibun ku dandane azaba saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa in manyan ne wato manyan ne suka gaya ma waɗannan sai ya zamanto abinda kuka kasance kuna aikatawa wanda muke umurta ku da shi kun ka je kun ka aikata da ababen da kuke yi waɗanda ba mu da labari in kuma Allah ne ce fazuqul azaba bima kuntum taksibun ku dandane azaba saboda kuke abinda kuke aikatawa da ku manyan da kuke ba da umurni da ku na kasan da ake ba umurni nau'i nau'i na ayyukan da kuka aikata na shirka domin shirka tana daga cikin abin da suka aikata sabon Allah subhanahu wataala na kaba'irori shan giya duka zai shiga cikin wannan ma al-musuliya ma kuntum taksibuna abinda kuka kasance kuna aikatawa a cikin duniya Allah shi mun tsari da irin wannan malam mu karanta aya ta karshe ko da dai bamu fassara ta gaba ɗaya ba innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الظالمين Allah ce innal ladina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu an gane ko kenan wato wannan yana da alaka ba wai kafirran zamanin waɗanda suka gabata ba a'a wato na ana magana ne da kafirran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ba wai waɗancan kafirai da aka bada labari ba mutanen annabi Nuhu da wa da wa da wa innal ladina kazzabu bi ayatina duk waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin Allah shawa'an tun zamanin annabi Adamu ne ko zamanin annabi Nuhu ko zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shuɗe abinda dai ake bukata kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin Allah wastakbaru anha suka yi girman kai la tufattahu lahum abwabu sama akwai maganganu da dama na malamai waɗanda suka ce nan abinda ake nufi ba za a buɗe ma rayukan su ba dama su samu shiga a cikin sama lokacin da aka karɓi rayukan su waɗanda suka ce la tufattahu lahum abwabu sama ba za a buɗe musu kofofin aljanna ba domin aljanna tana can a sama wasu suka ce la tufattahu lahum abwabu sama addu'o'in da suke yi Allah subhanahu wataala ba zai karɓa ba waɗanda suka ce la tufattahu lahum abwabus sama albarka ta Allah subhanahu wataala ba za ta zo zuwa gare su ba duk dai bayanin yana da yawa sai gobe za mu samu kawo maganganun da dalilan malamai Allah ya ce to wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab har sai aljamalu raqumi ya shiga fi sammil khiyab wadan sun fassara shi aljamal na ana nufin wato abin nan igiya wanda ake daure raqumi da ita wanda bayanin zai zo in Allah ya kai mu na rai hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab har sai raƙumi ya shiga cikin kusuwa an gane ko ko kafa ta allura ko ko mu ce har sai igiyar raƙumi wadda ake ɗaure raƙumi ta shiga wannan shine ake cewa at-ta'liqu bil mustahil ayi abu yadda abin ba zai taɓa yiwa ba ba yarda za a yi raƙumi ya shiga a cikin mi ya shiga a cikin kusuwa allura ba yadda za a yi wannan gindi da suke ce ma gindi a wani yanki na hausawa ko mu ce wannan igiya ta raƙumi ta shiga a cikin kusuwa allura ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa Allah ce ba za su shiga ba sai wannan ya faru shi ko wannan kuma ba zai faruwa ba kenan kamar a ce ba za su shiga ba ne har abada shi ne ake kira at-ta'liq bil mustahil ta'liqul hukm bil mustahil hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat har sai raƙumi ko igiyar raƙumi ta shiga a cikin kusuwa allura wa kadhalika najdi al-mujrimin duk inda mujrimai suke a kowane zamani a kowane lokaci a kowane wuri in ji Allah subhanahu wata'ala haka ne za mu sakanka musu to ga dukkan alamu lokaci ya yi alaramma a wato ina ganin sai a yi muna addu'a abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna sai gobe in Allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin masu rayuwa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وسائر عبادتنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العيون وتخفي الصدور اللهم صل على محمد وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين